المسألة الأولى في حكم قضائها نعم وواجب فورا على المنصوص قضاء ما فات بلا تخصيص وقت ولا سهو على المشهور بنحو ما قد فات في المقدور تحقيقا أو ظن وشكا استند تحقيق النوع تحقيقا نو ظنا وشكا استند لا وهما وتجويزه بالعقل قد ولم يجد تأخيرها لمن قدر على جميعها وإن يكن ضرر أتى بوصفه ويأتي بالوتر بشفعه وركعتين للفجر وإن قضى يومين كل يوم فارق تفريقا وشؤم اللون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آه، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، wannan shine darasi na biyu kenan a cikin littafin Dawul Musalli na babban malami Sheikhu Al-Allama Al-Bahar Allamatu Sudan Abdullahi bin Fode rahimahullahu ta'ala da ya rubuta ba don komai ba sai don ya yi bayani akan matsaloli guda biyu na gyaran sallah matsalar rama sallah da kuma matsala ta sujudu sahawi wanda wancan sati muka fara wannan darasi mun fara mukaddima sannan kuma mun fara shiga matsaloli na farko guda biyar inda ya kira su da matsaloli guda biyar wanda wayannan matsaloli guda biyar kamar matsayin fasili ɗaya suke inda duka littafin fasili biyu ne fasili na farko shine abin da ya shafi qada'u ma fata fasili na farko kenan fasili na biyu shine abin da ya shafi sujudu sahwi da mas'alolin da ke karkashin wannan abin saboda haka wanda littafi kamar yadda muka faɗa yana da muhimmanci matuƙa yana da kyau a ce kowane musulmi ma ya yi ƙoƙari ya san abin da ke ciki zai taimaka maka kwarai da gaske kuma ba yawa gare shi ba duka littafin baiti 254 to kaga in ka sahin ma kwana nawa ka haddace rubuyin dubu ne ɗaya bisa hudu na dubu ba yawa sosai kuma larabcin bai da nauyi ba irin sauran littattafai ba ne masu nauyin larabci saboda littafi ne da an ka rubuta don a karantar da addini to kayan mu ci gaba matsala ta farko da ya bayani akan ta shine qaba'u as-salah hukumul qada hukuncin rama sallah wannan shine mas'ala ta farko ko wanda ita zamu yi karatu yau na biyu shine tarattubul hawadith shine hukuncin jera salloli waɗanda lokutan su suke halarci dukkan su babu wanda lokacin ta ya fita kamar misali azhar da la'asar to jeranta su wajibi ne ko ko ba wajibi bane misali ka iya yin la'asar sannan ka yi azhar to shi ma za a yi wannan magana sai alfawa'id shine wa fi fawa'itin bi nafsiha hari da haka hukuncin jeranta salloli waɗanda su kuma lokutan sun wuce kamar jiya ana bin ka sallah uku ko hudu ko biyar to shi ma in ka zo rama sai ka kawo su ala tartib yadda suke yadda mala'ika jibril ya karantar da annabi muhammad sallah kamar da ya zo a cikin kitabul muwabba ya zo ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama sallah aikace to sallah azhar ya fara sannan la'asar sannan magrib sannan isha sannan asuba to kenan a wannan tsari kamar tsari ne kenan na shari'a sai zan ba daidai ba ne ka saba in za ka rama su ka ce kai bari ka fara da duwa da ka rama to shi ma dai duk za mu ji maganganu na balabai a kan wannan to sai dai lafazin hari a satin da ya gabata mun ce zai iya zama wasifa ga su sallolin na fawais tun da ismul fa'il ne ismul fa'il kuma galibi yana iya wakiltar suna mafadadi yana iya wakiltar musanna yana iya wakiltar hajjami'i ma shi yana da wannan manzila din to kuma sai daga baya sai na fahimci komawarsa ga tarattu shi ya fi kyau sai zan wafi fawa'ita a ɗafi ne ai wafi tarattubi fawa'itin bi nafsi hahari a cikin jera salloli waɗanda lokacinsu ya wuce bi nafsi waɗanda suke masu zaman kansu su karan kansu ba a samu hadira ta shige su ba shine ma'anan bi nafsi ha to hari shi wannan jeran tawar ya cancanta a yi shi ya cancanta a yi shi daga hariyun ne hariyun sai aka shafe yawon yawwa amma wannan kasara din ita ke nuni da in ka zo yankan baitin to dole sai ka ja ra'un din hari eh bi nafsi ha hari ha hari to wannan shine ya fi kyau daga a ce hari din ya koma zuwa ga fawaid duk da wa'in kana kullun ja'iz to amma dai wannan ya fi to sai mu kula da wannan matsala ta uku ta abin nan ta hudu shine wa fi yasiriha ma'al hawadiri inda salloli suka hadu wa'inda suke lokacinsu ya wuce sannan tare da alhawadir kamar jiya ana bin ka sallah sai ka zo ga shi yanzu la'asar ta yi ko azahar ko magarib ko isha shin sai ka biya wayancan bashi sannan ka yi wannan alhadira in ya zan fawaid din yasira ne shine akwai sabani kamar da zamu ji wasu ce hudu ne wasu ce biyar ne amma dai abin da yake mashhuri shine salloli guda hudu idan sun kai biyar zuwa sama sun zama da yawa kenan to a wannan lokaci sai ka fara da alhadira sai ka fara da alhajara sannan ka biya bashi to haka sai ka'ida da shi shehu halil ya kara a muktasar ɗinsa kaifiyatu bara'ati zimma wanda galibi malamai ba su cika ambaton wannan mas'ala ba shi shehu halil shi ya kawo ta a cikin muktasar nashi wanda har ana cewa ya yi tabarru'i ma'ana ya yi kyauta da wata mas'ala wadda magabata ba su yi magana a kanta ba domin babu ta cikin manya-manyan littattafai ummatul kutub irin su al-mudawwana da ainihin makamantansu to shi yasa shi ma shehu abdullahi da yake ya waki littafin ne ya kawo ta kamar yadda ya faɗa wa rutibat kazaka fil muhtasari yadda ka gada jero maka su ɗaya bayan ɗaya to haka aka tsara su a cikin muhtasar na malam khalilu Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to sai al-mas'alatul ula mas'ala ta farko fi hukumi qada'iha game da hukuncin rama sallah game da hukuncin rama sallah to sallah ba za a ce za ka rama ta ba sai in lokacin ta ya wuce da akwai lokaci sosai za mu ɗan yi bayani akan abin da ya shafi lokutan sallah amma dai za mu ɗan yi ishara ko da a takaice ne musamman sallah azhar da asuba wa'annan an fi samun matsaloli cikinsu za ka ga an fi samun matsaloli a cikin wa'annan salloli guda biyu ba kasafai mutane suke kiyaye lokutan wa'annan sallolin ba kuma galibi gane ma lokacin azhar yakan yi ma mutane wahala yakan yi ma mutane wahala mutum ne musulmi ya shekara ashirin yana sallah amma in ka tambaye shi wane lokaci ne a zahar ke yi bai ba zai gaya maka ba sai dai ya gaya maka agogo wannan agogo kuma wannan shi yana taimakawa ne alama ɗaya ce kawai amma ba hakika ba ce shi yasa in ya canza dole a canza agogon in lokacin ya canza ya karu dole a kara in ya ragu dole a rage ashe kaga shi agogo alama ce yawa saboda haka lokaci yakan canza yana canzawa shi yasa kowane lokaci addini ne a dinga bibiyar time amma da ɗaya za a zo a rubuta gaban masallaci ga allo muna sallah azhar karfe ɗaya ko karfe ɗaya da rabi shikenan a shekara ana tafiya akan haka to wannan la asala lahu wannan bai da wani asali ga addini eh ba wani kokari kai ba saboda haka da mai sallah karfe ɗaya da mai yi ɗaya da goma ko da ashirin ko da rabi ko mai yi karfe biyu ko biyu da rabi wannan ba su da wani dalili wannan a tahdi abinda a shari'a shine kullum a kalli karfe nawa rana lokacin ta yayi in azhar ce karfe nawa rana ta yi zawali sai a yi sallah gobe ma in za a yi a bincika don ranar yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gaba daban ba guda ba ne dama mu zo mu ƙayyade wai mu yan karfe ɗaya ne kullum karfe ɗaya muke sallah to hazihi bid'a asariya bid'a ce kuma malamai gaba ɗaya ba su yi rubutu a kanta ba wani malami kwaya ɗaya da ya rubuta ya ce haka ake yi kuma cikin matsalolin da babu khilafa a kansu bainal musulmi na gaba ɗaya shine lokacin sallah lokacin sallah azhar duk malamai lokaci guda suke ambata duk littafin da zaka karanta ko na hadisi ko na fiqh na kowace mazhaba a duniya ba wani sabani hatta a shi'a anan sun yi ittifaqi da ahlus sunna su ma sun yarda da sai rana ta yi zawali ake sallah azhar kuma wannan zawalin kowa ya yarda da shi to in rana ta yi zawali karfe ɗaya yau ba lalle ba ne gobe ta yi zawali karfe ɗaya ana iya samun naƙas kuma ana iya samun ziyada gashe ba haddadewa za a yi ba shi yasa cikin sharuɗan ladani suka ce an yakuna arifan bil awqat eh dole ne ya zamo ya san lokutan sallah yana fita ya gano ko kuma akwai wanda ke taimaka masa saboda haka mutane ya kamata su dinga karatu karka zo kana abu kana tsammanin sunna kake ashe sun su ne kake ina ka samu dalili kuma babu to har ka gani shi mai ɗaya yana sukan mai karfe biyu mai karfe biyu yana sukan mai karfe ɗaya kuma dukkaninsu babu wanda akan sunna wallahul musa dukkaninsu babu wanda akan sunna alwajib shine kullun time din sallah a bincike shi yadda ya buga to alhamdulillah yanzu harkar intanet sun sauwaƙe ma abubuwa muslim umma sun fito da wani application na muslim furo wanda yana da kyau kware sosai mun dan jarraba shi dan kurakuran dan bambancin da za a samu zaka ga sai dai ƙari sai dai ƙari kuma application ne ko ina kake zai nuna maka time din wannan areas to wannan yana da amfani sosai domin in aka ce yanzu sai ka yi kokari ka san time din sallah ko wani lokaci to wasu akwai wahala to sai Allah ya sauwake mana abin cikin sauki saboda musamman kama alfishir da yake yanzu haske ya yi yawa na na'urori to ba kasafai mutane da yawa ba su alfishir ba to in an yi amfani da wannan application a ga an hunta yanzu alhamdulillah sun dan fara ganewa in an canza suna canza duk da lokacin abin sun yi ta faɗa da abin cewa ai harkar zamani ce harkar yahuda kaza kaza kaza da sauransu kuma abin da suke yi ba cikin littattafai suka ɗauko ba kama da yake tafiya na tafiya wasu masu iya bincike suka je suka yi bincike a littattafai kuma suka gano abin kuma babu kuskure a ciki malamai ne suka tsaya suka yi aiki masana ne na ilmul hai'a wal falak su suka zauna suka yi wannan aiki to ko an samu sai dai ka samu ƙari yake aikin ɗan adam ko ne iri ne dole a samu ne yawwa to mu yi ƙoƙari komi za mu yi mu yi shi akan dalili ba son zuciya ba saboda haka asali time din sallah na kowace rana a bincike shi haza huwa asu shine addini kuma ba wai zana ake yi ga allo ba shi kenan layu muhawa layu baddal akwai masallacin da in ka shiga kila tun 2008 ko 7 ma sun rubuta wai karfe kaza muke azhar kuma har yanzu wannan wani irin rashin hankali ne ai ba addini bane wani kana nufin ranar 2000 menene 8 ita ta har yanzu ko 7 ai ba guda bane eh ranar kowace ne daban kuma lokaci na canza bil ittifaqil uqala ba ma malamai ba duk wani mai hankali ya yarda da lokaci na canza wani ijma'i ne na masu hankali Allah ya sawwaka to saboda haka musamman azhar la'asar su suka yi tarayya a wurare guda biyu sun yi tarayya a muhtari sun yi tarayya a garuri ita azhar da zarar rana ta yi zawali an kabili sama daga tsakiyar sama nan da zarar rana ta fito za ka ga yamma take yi tana tafiya to muddin rana na tafiya kuma za ka ga inuwa na raguwa inuwar komai da zaran ta kai tsakiya to inuwar komai kuma za ta yi tsaye idan ta kai tsakiya shi ake kira wakatulistewa rana ta raba biyu kenan bainal mashriq wal maghrib to wannan lokaci a zahar bai ta yi ba sai ta ɗan gurgusa to kamin ta gurgusa in ka dubi inuwar komai ko da ice ne ka dasa to za ga inuwar ta zo ta shige cikinsa ba ta yi gabas ba ba ta yi yamma ba ba ta yi kudu ba ta yi arewa ba to wannan shi ake kira waqatul istiwa kuma wannan inuwar da a cikin wannan abin ita ake kira zillu zawali ita ake kira zillu nisfin nahar kamar da mai risala ya kira ta to da zaran ta ɗan fito gabas kaɗan komi ƙanƙantansa in ta ɗan ƙaru to shi kenan a zahar ta yi kenan rana ta gurgusa to tana gurgusa wannan lokaci za ga inuwa ko ina ba ta zuwa eh kuma inuwa ba tsawo gare ta ba wani lokacin ma ba ta wuce tsani ɗaya na hannu wasu lokuta ba ta wuce rabin tako na ƙafa haka to wannan shi ake kira zawali da zarar ka ga wannan abin ya bayyana ko ina kake dan uwa azhar tayi kar ka bata maka ka lokaci ko dai tayi ko bata yi ba azhar tayi to wannan shi ake kira zawali kuma lokacin ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya to daga wannan lokaci shi ake kira al-muhtaru eh har zuwa inuwar komai ta zamo daidai tsawon sa amma sai an cire waccan zillin zawal in ka zo auna inuwar tsawon wannan abin ko taka ko wani ice da ka kafa to waccan zillin zawal da muka yi magana a kanta ta wakatu listewa zillu nisfin nahar sai ka cire ta wanda ba ta da wani tsawo sosai in ka zo aunawa to sai ka cire to in ka auna inuwar wannan abin kaga ta zamo daidai da tsawon wannan abin to la'asar kuma ta shiga an kai ƙarshen muhtari na azhar an kai ƙarshen muktari na azza to tun daga wancan lokaci har zuwa inuwar mutum ta yi tsawonsa da cikin muktari ake duka in ka yi sallah iya wannan tsakankanin ba ka yi laifi ba in ka yi sallah farkon muktari daidai ka yi in ka yi sallah tsakiyar muktari daidai ka yi in ka yi sallah ƙarshen muktari farkon la'asar ka yi a zahar shi ma daidai ka yi illa malamai na saɓani wasu na cewa abin da ya fi ka fara da farkon muktari wannan shi ne ya fi to daga nan daɗa shi kenan la'asar ta kama muktarinta shi kuma ya shiga ita la'asar an kai muktarin ƙarshen ka ganin sun yi tarayya wajen muktari to daga nan inuwa za ta dinga tafiya to wannan ita inuwa ana kiranta alfai'u da larabci duk wata inuwa da za ta bayyana ba da zillin zawal to sunanta alfai'u ba inuwa ba ita wadda azzillu ita ce wadda ke fito wadda ke bayyana idan rana ta fito daga gabas kamun ta yi zawali ita ake kira azzillu a larabci to idan inuwa ta ci gaba da tafiya hattan ninka komai sau biyu to an kai ƙarshen muhtari na la'asar an kai ƙarshen muhtari na la'asar amma bayan an cire zullun zawali karka manta da shi karka manta da shi ta fita an shiga da ruri saboda haka da zaren inuwa ta wuce tsawon abu to shikenan an shiga muhtari na la'asa an shigo da ruri na azahar in inuwa komai ta kai tsawonsa sau biyu to shikenan an kai ƙarshen muhtari na la'asa daga na abin da ya karu an shiga muhtari na la'asa kuma muhtari na azhar to anan kuma sun sake tarayya wajen daruri darurinsu ya ci gaba da tafiya kuma har zuwa faduwar rana tare to wanda ya yi azhar bayan inuwa komai ta wuce tsawonsa ya yi laifi don ya kai azhar cikin daruri wanda ya yi la'asar bayan inuwar komai ta nunka shi sau biyu har da ƙari shi ma ya yi laifi don ya yi la'asar cikin darurinta kamar yanzu mutum shi la'asar ko azahar to sallar ta yi ba ranko ba ne amma yana da zunubi ba ranko ba ne saboda haka lokacin su fai fita sai rana ta faɗi rana na faɗuwa azahar ta wuce la'asar ta wuce to wannan shi ake maganar ranko duk sanda ka ji mun ce rankon sallah azahar ko la'asar ana nufin a yi su bayan rana ta abin nan ita magariba kuma da zaran rana ta ɓoye shi kenan ba wuce da ce a faɗuwa don ba faɗuwa take yi ba wani wuri ne take laɓewa inda ba ku gani to ita kuma da zaran rana ta abin da muhtarinta ya kama to ita muhtarinta bai da yawa mu bayyakun jiddan bai da yalwa sosai ita magariba akan kaddara shi daga faduwarta zuwa kammala sharuɗan sallah kila kamar yana da janaba ya je ya wanka ya yi arwalla in sutura sana ƙasa ya sa ya je ya kabbarta sallah da zare sallah ya ce assalamu alaikum to shikenan muhtarin magariba ya ƙare duk wanda ya zo daga baya zai yi magariba bayan shi to zai yi ta ne cikin darurinta ba muhtarinta ba kun fahimci ma'ana rana na faduwa to sai a kaddara tayin yan mintuna na wa'anga abubuwa da muka faɗa ko da baka da wannan lalura rana ta faɗi to shari'a ta baka dama ka jinkirta daidai iya wannan lokaci misali in mun ce minti bakwai za su ba da dama a yi wankan janaba a yi alwala a sa sutura eh to ya halatta ka ƙara wayannan minti bakwai sannan ka tashi ka yi iƙama ka yi sallar magaraba amma da zarar time ɗin ya yi ko ka yi magaraba ɗin ko ba ka yi ba to mukutarinta ya wuce to kun ga mukutarin magaraba bai da ne ke da yawa daga nan da rurinta ita ko ya kaba daga nan har zuwa ɓoyuwar shafaƙi rana ta abin nan ta ɓoye to za a ga akwai wani ja wasu lokuta kuma jan bai bayyana haske kake gani to in ya ɓoye shi kenan isha'i ta shigo isha'i ta shigo an shiga kuma cikin daruri na magariba to shi kuma daga wannan lokaci muktari na isha'i ya kama har zuwa kashi ɗai bisa uku na dare ƙarshensa kamar a ce rana na faɗuwa ƙarfe kaza alfijir na fita ƙarfe kaza to na awoyi sai ka kasa su kashi uku to kashin farko inda za a ga zai kai kamar ƙarfe goma da rabi zuwa sha ɗaya to har zuwa wannan lokaci duk cikin mafitari ake na ishayi amma da an wuce wannan aka wuce asulusul awwal aka shiga asulusul sani to shikenan an shiga barurin isha'i daga nan har zuwa tulu'il fajr wannan isha'i kenan asuba kuma tana da alfijir guda biyu akwai alkazib shi shi ke fara fitowa kuma sama yake yi wa haka ba haka yake yi ba an gani kuma duhu a tare da shi bai da haske sosai za a gan shi da kasan bindin kura kamar yadda annabi ko kirkeci karen daji annabi ya sifanta shi yan mintuna yake ya bace yana bacewa to na gaskiya zai bayyana shi kuma haka yake haka za ga ya rufe gabas sai ga yana yiwa sama kuma yana yiwa sama to wannan alfijir shine farkon muktari na asuba har zuwa ilal isfaril a'la isfari la'ala yadda za ku fahimce shi za ka ga wani lokaci kamun bullowar rana akwai lokacin da za ka je yan tsuntsaye na kuka amma rana ba ta fito ba amma kuma komai kana gani to wannan shi ake kira al-isfaru la'ala to wannan shine karshen muktari na asuba dan tsakanin wannan hasken da bullowar rana mintuna ne kalilan ba su da tsawo shi ake kira al-isfaru la'ala rana na fitowa to isha'i asuba ta abin nan ta wuce asuba ta wuce kenan wanda zai magariba da isha'i bayan alfijir ya bullo shi ake maganar ranko shine zai yi qada'i wanda zai yi asuba bayan rana ta fito shine zai yi qada'i wanda zai yi azhar da la'asar bayan rana ta boye wannan shine zai yi qada'i to wannan shine za mu yi maganarsa a wannan a wannan babi tsoraka lokutan sallah suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma shi zilli zawalin da muka ambata abu na ƙarshe yakan bambanta za ga lokacin zahi da lokacin damana da lokacin kaka to inuwar komai za ka ga tsakiyar shi take sabanin lokacin sanyi lokacin hunturu wannan za ga ta karkace wani lokaci ma ana samun ma kamu goma ba su tira take da mutum ba to babu lokacin da zullun zawali yake da wahalar ganewa irin lokacin hunturu saboda inuwa karkace take akwai sadda za ka ga tana abin nan a kudu maso yamma haka za ka ga inuwa akwai lokacin da za ta koma kuma abin nan arewa maso yamma a lokacin hunturu kenan ba za ka ganta ta zo su cire tsaye daidai da mutum ba sai lokacin zafi da lokacin kaka ko damina irin yanzu irin yanzu lizawal bai da wani wahala bai da wahala insha Allah amma yana yiwuwa cikin karatun in sanyi ya shigo to za mu yi bayanin nashi zullun zawal mai yiwa kun dan fahimci wani abu yawa to saboda haka yi kokari time din sallah tun da dai mun ce sunna muke yi a gyara a yi abin da shari'a ta ce a yi a karantar da mutane addini قال المصنف رحمه الله وواجب فورا على المنصوص قضاء ما فات بلا تخصيص واجبين فورا بس غغاوة دائما أنت الفور شيني abin da yake gagga za a yi shi nan take ba tare da jinkiri ba to wajibi ne wajibi ne akan gaggawa alal mansusi bisa ga abin da ya zo a nassi na alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aimi qada'u ma fata shine khabarin khabar na wa wajibun wajibun mubtada ne eh labarin sa qada'u ma fata wannan eh biyan abin da ya gabata biyan sallar wadda lokacin ta ya wuce to wajibi ne to wannan shine hukumu qada'is sala duk sallar da lokacin ta ya wuce to wajibi ne a rama ta kuma bela takhsisu waqtin kuma ba a keɓance ma wai ga lokacin da wai sai iya shi za ka rama sallah ba da ka tuna ana bin ka sallah kowane lokaci ne ko da lokacin da an ka haramta sallah ne ta nafila to za ka tashi ka biya wannan sallah ne ko da daidai lokacin da rana ke fita ne ko take wuya sai ka tuna da ai ana bin ka sallah to maza maza cikin gaggawa za ka tashi ka rama shi ramin sallar farilla bai da alaka da wani ƙaidaddin lokaci wannan bai da matsala wala sahawin haka kuma rama sallah bai keɓanta iya wai sai in an barta da mantuwa ko raukanuwa ba alal mashhuri bisa ga zance wanda yake ya shahara wannan yana ishara akan matsalan nan da take da saɓani kan mutumin da ya rama ya ya bar sallah da gangan ya bar sallah da gangan shin zai rama ko ba zai rama ba shi wanda ya bar sallah bisa ga sahau ko ta hanyar mantuwa ya manta da kwata-kwata da wani abu sallah sai daga baya ko da ya tuna kuma lokaci ya wuce ko kuma bacci ya yi to shi wannan akwai nassi a kansa akwai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da yace man nama an salatin aw nasiyaha falisalliha idza zakara duk wanda yayi bacci ko da ya tashi lokacin sallah ya to shi ta wannan lokacin shine lokacin ta ko ya manta to amma suka ce shi wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya wuce to shi ba a samu nassi da ya ce shi rama ba to sai malamai suka yi saɓani shin zai rama ko ba zai rama ba sai malamai suka kasu kashi kashi wasu suka ce ba zai rama ba kamar mazhaba zahiriya ibn hazm az-zahiri rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-muhalla shi ya karfafi wannan ra'ayi cewa duk wanda ya bar sallah da gangan to ba maganar ramawa ake yi ba sai dai istighfari ga Allah domin lokacin da aka neme shi ya sallar bai ba ya wuce shi kuma wancan shari'a ta ce yayi wanga kuma shari'a ba ta ce yayi ba to tunda babu nassi da ya ce yayi shi bai kamata a sashi ba kuma bai kamata a yi kiyasin mai mantuwa ko wanda ya bacci da wanda ya bar sallah da gangan ba alkiyasu ne ma alfarik haka shekul islam shi ma ya goyi bayan wannan ra'ayi ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala da almajirinsa ibnu alqayyim haka baya baya irin su al-allama ibn baz rahimahullah da su shek salihu al-usaimi duk sun karfafi wannan ra'ayi kan cewa duk wanda ya bar sallah da gangan to ba zai rama ba saboda nassi bai zo ya ce ya rama ba bai zo ya ce ya rama ba to amma jimhuru na malamai wasu su sun tafi akan cewa zai rama wanda su sun kafi yawa su kuma sun kafa hujja da wani hadisi na daban hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma manzo Allah ya ce fa dainullahi ahqqu an yuqda yoto wanda ya bar sallah da ganga ai ana bi ne bashi to kuma manzo Allah ya ce bashin ubangiji shi yafi cancanta a biya sai suka yi hujja da wannan da wannan hadisi wasu kuma suka cije hatta cikin malikiya akwai abdul malik ibn habib al-maliki ya goyi wancan baya ra'ayin na baya shi da shehu abdullahi gwandu ya kawo wannan matsala a cikin alfiyatul usuli tashi yake cewa ka za ka tare kusalati amidan yake cewa fannaqlu fi qada'ihi taraddada yake cewa jumhuruna qada'uha jumhuruna qada'uha alayhi wa ibn habib lam yamil ilayhi wa ibn habib ka gani lam yamil ilayhi me dalili yake cewa saboda laisa lana amrun jadidun illa fi naumi wan nisyani fahzun naqala yace kaza ka tare kusala haka wanda ya bar sallah amidan da gangan da gangan ya bar sallah to fan naqlu fi qada'ihi taraddada cewa zai rama ko ba zai rama ba akwai sabani wurin malamai sai ce amma jumhuruna mafi yawan mu malamanmu na malikiya to ka ba'uha alai wajibi ne ya rama to da kamar mafi yawan malikiya sun tafi malaman malikiya sun tafi akan cewa zai rama to wannan shine malamai suka ce ashe al-bagadadi ya samu wahayi mai littafin al-farqu bainal firaq kun san littafin ai mai magana akan al-firaqul islamiyya al-farqu bainal firaq shi a littafin nasa ya samu wahami ya ce wai an yi ijima'i akan wanda ya bar sallah da gangan zai rama malamai suka ce to wannan magana tashi wahami ne ba haka abin yake ba akwai saɓani to ga shi shehu abdullahi yana faɗa ya ce wa bunu habibin lam yamil ilai amma ibnu habibin al-malik abdul malik ibnu habib shi bai karkata ga wannan ra'ayi na jumhur ba shi ya tafi akan cewa wanda ya bar sallah da gangan ba zai rama ba me yasa yace laysa lana amrun jadidun don babu wani umarni na nassi da cewa ya rama sahabu babu sai dai tsohon umarni na cewa ya yi sallah kuma bai ba har lokacin ya wuce ya ce illa fil launi wani siyani to wannan su suka wanda ya manta ko ya bacci fahazun naƙala sau da haka ka bibiyi abin da aka ciranto daga nasi haka shi ibn habibi ya ce sau da shi ne abinda malin yake ishara a kansan sau haka ta fuskar dalili sai ibn habibin sun fi dalili don babu nasu ana magana hujja sun fi karfin dalili allahumma sai dai nan ba ana maganan mutumin da sai ya gara ma ya sallah ba shi ake magana ba shi wannan babu saɓani akan cewa ga waɗanda sun ka yadda musulmi ne cewa zai rama a wurin wasu sun kafiri ne na ana maganan mutumin da kila ya shekara goma yana sallah sai rana ɗaya ya bar sallah ƙwaya ɗaya da gangan har lokacin ta ya fita shi ake wanga saɓani a kansa zai rama ko ba zai rama ba amma wanda zai sallah yau gobe bai yi to wannan a wurin wasu ma ba musulmi ba ne wurin waɗanda suka ce musulmi ne to wannan ijma'an zai rama zai rama shi ba shi ake magana ba don sai a san in an je wannan magana sai a yi tafsiri ba kowa ba ne abin to Allah ya samu gani to shi ne alal mashhur bisa ga zance wanda yake ya yi shuhura a mazhaba kuma bi nahwi ma qad fata fil maqduri in ana bin ka bashi dan uwa gwargwadon abin da aka bi ka shi za ka biya ma'ana ko da sallar tafiya ce to in ka tashi ramawa sallar tafiya za ka biya ana bin ka kasur baka yi ba har ka dawo gida lokaci ya wuce to kasar za ka biya saboda bashi ne in ka ba da sallar zaman gida ka ba da riba ka ba da riba to Allah zai hana riba kuma wa halallahu albaya wa harraba riba eh kaga ba zai yi ba ko yawwa Allah ya halatta ciniki ya haramta riba yo kuma shi zai zo daga baya karbi riba kuma ga eh tun da bashi ka'idar bashi kuma wada ka dauka haka zaka yi zaka biya to wannan shine saboda haka ya fi makarfi cewa masu cewa wai a tun da ka dawo gida sallar zaman gida za ka rama wannan akwai rauni fil makadori kuma cikin abin da kake da iko a kansa misali rashin lafiya ya same ka sai ka tuna da baya ana bin ka sallah kuma lokacin lafiya lokaci amma yanzu baka da lafiya kuma rashin lafiyan bai baka dama kai sallah a tsaye to sai ka rama ta a zaune haka ana bin ka sallah baka da lafiya a wannan lokaci baka iya sallah a tsaye sai yanzu ka warke kuma ka tuna to a tsaye zaka biya ta na ana kallon yanayinka yanayin da kake ciki ba ana kallon abin da ya wuce ba to sai ababe guda biyar uku su ne in sun tabbata za a rama sallah amma biyu ba za a gina shari'a a kansu ba shi ne ce ta hakika nauzon nan wa shakka nistanat lawama nau tajwizahu bil aqli kat wanda ya bar sallah ta hakikan bisa ga tabbas ba wai shakka yake ba tabbas ya tuna bai sallah ba to wannan wajibi ne ya rama tabbas ka san cewa jiya ko shekaran jiya ko bayan lokaci mai tsawo an bi ka salloli kaza eh to wannan wajibi ne ya rama auzan nan ko kuma zato ma'ana zato yana ganin kamar ana bin sa yana ganin kamar ba abin sa amma dalilai masu nuna cewa ana bin sa su suka fi karfi akwai wani dalili akwai ta karina wadda ya dogara gare ta wadda ta rinjayar da cewa fa bai yi sallan nan ba shi ya fi ƙarfi to wannan shi ake kira zato to shi ma ya rama wa shakkan ko kuma yana kwankwanto shine at-taraddudu baina shay'ain yana tunanin ana bin sa yana tunanin kamar ba abin sa kuma bila murajjihi kuma babu wata karina wadda zai rinjayar to shi ba ya rama eh shi ba ya rama istanad turan kona tabbata ne idan ya dogara ga waɗanda abubuwa guda uku duk sanda ka ji an cewa ne ya rama sallah to sai barin nan in ya dogara ga waɗanda ababe guda uku shi ne mana istanad al-qada'u bima zukira an gani ko dai at-tahaqquq ko az-zannu ko kuma ash-shakk la wahama mala yace maka ba wahami ba wahami shine kawai mutum ya ji a rai ne kamar ana bi ne sallah amma bai da wani dalili wanda galibi masu ciwon wasawasi suke da irin wannan matsala to irin wannan in kaji shi watsi za ka yi shi bai da wani dalili wanda ke tabbatar da cewa bai yi sallar nan ba kawai shi ne ke ji a ransa kamar bai yi ba sai ya ɗauka kamar bai yi ba to wannan alwahama kenan wasu kuma masu tarifin wahami suka ce abinda alwahamu shi ne kana ganin kamar kayi kaza kamar ba kai kaza ba kuma dalili a kan cewa sallan nan ya yi ta yafi ƙarfi bisa ga dalilin da ke nuni kan cewa bai yi ba to wannan ana kiransa wahayi tun daga dalilai waɗanda ke ƙarfafa sallan nan ya yi ta to kaga ba zai bar wannan bai ya ɗauki wancan almarjuhu tun da akwai arrajihu arrajihu shine ya yi sallah almarjuhu shine bai yi ba to in yi aiki da bai yi bai ta yi wannan ana kiransa wahayi ya aikin banza shari'a ba ta la'akari da wannan au ta jiwi zahu bil aqali ko kuma mutum kawai ya halatta ma kansa ana bi ne sallah da tunaninsa suna ba da misali kamar yaro ya balaga sai ce to dai na san kamin in balaga shekara kaza da kaza ba na sallah ko in na yi yau gobe bai to ai ya kamata in rama bari in je in rama tun da na zan baligi to wannan at-tajwizul aqali kenan shi ba wahami bane ba shakka bane ba at-tahaqquq bane kawai mutum ne zai halatta ma kansa kaza da gangal kamar irin yadda mutum zai halatta ma kai ne wani abu na ci ko na sawa to shi ma ba a la'akari da wannan ba a la'akari kaɗin nan ma'anar ta faƙat aw tajwizahu bil aqali faqat ma'ana ko halatta rama sallah da hankali kawai walam yajuz ta'khiruha liman qadar to walam yajuz bai halatta ba ta'khiruha jinkirta sallan nan liman qadar ga wanda yake da iko ala jami'iha akan ya biya abinda ake bin sa gaba daya komai yawansu in dai kana da ikon ka yi su gaba ɗaya to ba daidai ba ne ɗan uwa ka ce za ka yi wani jinkiri ko ka yi rabi ka bar rabi a tunda Allah ya baka iko ka rama su gaba ɗaya ba tare da ka cutu ba to ka rama su gaba ɗaya kamar ana bin sallah ta kwana kaza misali kuma za ka iya zama ka yi su lokaci guda to wannan shi a wajibi amma wa in yakun barar in akwai cuta tare da shi in yace zai rama sallolin saboda suna da yawa to a ta bi wasu a ta bi wasu ya zo da abin da yake gwargwadon ikonsa gwargwadon abin da in yayi ba zai wahala ba sauran sai ya dan dangane har gobe sai ya ci gaba waya a ti bil witir kuma wanda ake bi bashi zai iya yin wutiri idan ya zara musalla ya zo ya ci karo da dare misali to zai yi wutiri don ga ƙa'ida ana bin ka bashi to duk wata nafila bai halatta ka yi ta ba sai ka biya bashin da ake biyar ka to ma banda ashaf wal wutr ko raka'atayul fajr raka'atal fajr su wa'annan ya halatta ka yi su in ranko ya gitto daidai wa'annan lokuta eh to su zaka dan iya ajiye rankon sai ka yi shafa'i da wuturi sai ka ci gaba za ka yi aji rakon ka yi ainihin raka'atal fajar in ka yi sannan sai ka ci gaba amma duk wata nafila in ba wannan ba to ba a la'akari da ita sai ka biya ni sai ka biya bashi shine abin da ake magana a nan sai ke cewa bi shaf'ihi wutarin nan tare da shafa'insa wa raka'ataini lil fajar da kuma raka'o'i guda biyu na alfijir suma ana ana yin su su malamai sun ce babu komai wayannan nafilfilu guda biyu su ana iya yin su ko da ana tsakiyar rama sallah eh saboda suna da suna da falala kwarai da gaske musamman wuce wanda a ciki za ku je za mu karanta yana daga cikin a matsalolin da ita wuturi saboda girman ta ma aka ce ko kayi subahi bayan ka kare sai ka tuna ba ka yi wuturi ba to a subahin din babu ta sai ka je kayi wuturi sannan ka dawo ka sake asu za mu karanta insha Allah akwai karatu a hankali a hankali to wa in qada yawmaini kulla yawmi faraka tafriqan wa shu'mal lawmi to anan kila sallolin da aka bi ne sun kai watanni masu yawa kila wata biyar ko shekara ma to sai zai za ya tsara timetable kullun zai salla goma kullun zai salla goma sallar kwana biyu ya ci gaba da yi haka haka har adadin kwanakin to wannan bai yi laifi ba ko da ya mutu ko bai samu ya kammala ba ko da ya ya mutu don ana ganin iya gejin abinda mutum zai yi mafi kankanta ba tare da ya wahala ba shine ya sallah goma babu cuta a tare da shi ba a tauye mai lokacin neman abinci da lokacin bacci da sauran abubuwa to shine yake magana anan idan ya rama sallar yini biyu cikin abin da ake bin sa kulle yamin ko wani yini faraka tafriqan to ya rabu da sakaci wannan baya cikin wayanda za a ce yayi sakaci wa shu'ma allawi kuma ya rabu da a kunci nazari ashum shine kunci ko yanayi wanda yake marar dadi shine na na na azaba na fushin Allah da zai hadu da shi to ya rabu da kunci ko hali marar daɗi na zargi na shari'a shari'a ba za ta zarge shi ba saboda ana bin ka sallar misali wata ɗaya to ba laifi ba ne don ka rarraba su kullum ka yi sallar kwana biyu biyu kullum kullum haka rama amma wannan shine aƙallu amma son samu ka ƙara in ma kana yin su gaba ɗaya kamar yadda aka faɗa tun a farko ka yi su in kuma akwai cuta kila baka da lafiya a jiki eh ko kuma mafi yawancin lokacinka na neman abinci ne to shi yasa shari'a ta zo da wannan saboda ma ja'ala alaikum fi dini min harj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra inna ad-dina yusra to wannan shine ma'anar saukin addini eh to ina jin sai mu takaita nan ko wani sati sai mu shiga eh ترتيب الهاجرتين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته